الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau ranar lahadi 21 ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya dace da 28 ga watan bakwai shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ci gaba da darasi na uku kan abin da ya shafi tasirifi wato tasiriful af'al cikin wannan littafi mai albarka mai suna abniyatul af'ali fi ilmi tasrif ko fi ilmi sarf wanda aka fi sani da lamiyatul af'al ta babban malami ibn malik rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata mun tsaya baiti na biyar بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل تزام تايش بيتي نشدة اليتي والضم من فعل الزم في المضارع وف تح موضع الكسر في المبني من فعل وجهان فيه من احسن مع وجرت وهر تنعم يئست تنعم يئست تنعم بئست يئستوله يبس وهلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورئت ومكت مع وفق مع وفقت حلا آه. to ibn malik rahimahullahu ta'ala a cikin wannan baitoci guda uku da muka karanta a darasin da ya gabata ya yi bayani cewa shi fi'ili mujarradi wato yana da ma'aunai guda hudu ruba'i na da ɗaya fa'alala shi kuma sulasi yana da uku yana da fa'ala yana da fa'ula shi muka fara yi sannan yana da fa'ila wanda shi za a yi bayani a kansa sannan yana da fa'ala wanda shi bayaninsa zai zo daga baya to mun ji cewa shi ruba'i fa'alala fuska ɗaya yake da ita a mudari'insa ko? da haraja sai ka ce yu da hariju to duk inda fa'alala ya zo mudari'insa haka za ka yi masa harafin da ke gabanin na ƙarshe sai ka yi masa kassara na farko sai ka yi masa zamma shi wannan fuska yake da ita to sai fa'ula fa'ula wanda yake lazimi wanda shi ba ya buƙatar maf'uli maf'ulin bihi shi kuma a mudari'insa yana da fuska ɗaya kawai duk inda ka ga fa'ula to a mudari'insa ainihin ɗin kuma don ma za a yi mata ya fa'ulu za a ci kamar yadda muka ba da misalai irin su ba'ufa sai ka ce ya bu'ufu zarufa ya zurufu jabuna ya jibunu karuma ya karumu da makamantansu saboda haka shi fuska ɗaya yake da ita ba ya da ya fa'alu ba ya da ya fa'ilu shi ya fa'ulu kawai yake da shi sauraka shi yana da sauƙi saboda babukan nasa ba su da rasa ba su da yawa sosai yana da sauƙin ganewa to shine wa dhamma min fa'ula ilzam ay ilzami dhamma kalizinci yi ma'ainun dhamma ga mudari'i fil mudari'i a cikin mudari'i min fa'ula daga fi'ilin fa'ula duk inda kaga fa'ula kaga ainun ainul kalima tana da dhamma to haka a mudari'in ta ma dhamma za ka yi mata eh fa'ula sai ka ce ya fa'ulu eh sharufa sai ka ce ya shurufu ya shurufu kakka ce ya sharafu zarufa sai ka ce ya zurufu an gane da makamantansu eh to kaga shi fuskarsa kenan duk inda ya zo haka yake zuwa hasuna sai ka ce ya hasunu kakka ce ya hasanu ko ya hasinu eh babu wannan duka a larabci sai ce waftah ka yi fataha maudi alkasri ma'ana ka yi ma'ainul kalima fataha an gane idan ya zan amadinta tana da kasara to abinda a kiyasi in ka zo mu yi fataha za ka yi duk inda ka ga fa'ila an gane bi kasri al'ayni fil madi to a mudari'i fataha za ka yi sai ka ce ya fa'alu shi yasa ake cewa shariba sai ka ce ya sharabu ya sharabu kaga ba za ka ce ya shirubu ba ko ya shiribu ba za ka faɗi ba za ka faɗi haka ba sai ka bar ma larabawa abinsu e tun da kai ba balarabe ba ne to mai yare ya tsara abin nan ɗinsa to ya za ka yi haga sai ka bi kawai ba cewa za ka yi a ni yadda ni gara ma zan yi ba ai ni yadda ni gara ma zan yi an gane to wannan kenan to hamida sai ka ce ya hamadu eh shi yasa ake cewa na hamadu innal hamdalillah na hamadu to jahilci ne ka ji wani na na hamidu na hamidu ko na hamudu wannan jahilci ne don babu wannan a larabci babu wani larabci na hamudu ko na hamidu saboda madinsa fa'ila ne hamida ake cewa to kaga wajibi ne a mudari ka ce mi innal hamdalillah sai ka ce mi nahmaduhu eh saboda haka mimun din ita zaka kula da ita ita ce ainul kalima eh in kana son kawai ka gano kana da fi'ili sai ka mai da shi madi harafin tsakiya sai ka ga mi gare idan yana da damma to wajibi ne a mudari kai masa damma in yana da kasara to wajibi ne kai masa fataha wannan shine alƙiyas shine ƙiyasi salima sai ka ce yaslamu yaslamu salima ya kubuta ko sai ka ce yaslamu saƙima sai ka ce yaskamu yaskamu to haka za ka yi duk wani fi'il haka za ka yi masa to ka gani shi yasa suke cewa shi sarfu matsala ce shi ba a mai dubara ka san nahawu kana ɗan iya masa dubaru don ka a gane ko ba haka ba sai ka dinga bin mazhabar sakin taslam kawai sai ka dinga ɗaure ƙarshen harafi kaga ba kai wasu liban lantana a ce bi bale a ce a to ainihin rafu ake bukata kayi jarra ko kayi nasaba to shi sarhu bai da wannan shi bai da sakin taslam bai da kawai in ka iya ka iya in baka iya baka iya ba da zaran kuma ka kauce makiyasi ko sama'i to shi kenan za a gane ka eh, za a gane ka za a ce to wannan gaskiya baya da baya da tasirifi eh, so shi yasa kaga na hau kaɗai ba zai wadatar da kai a a ilimin arabiya ba shi yasa ma suke cewa ai sarfin ma ya hina hau muhimmanci ya fi shi muhimmanci haka wasu ke faɗa to kowanne dai yana da tashi rawar gani da yake takawa to shine wafta ka yi fataha ga ainul kalima maudi alkasri a inda ta zo a madi tana da kasara fil mabniyi min fa'ila a cikin dukkanin wani larabci da aka gina mudari'insa daga wazanin fa'ila na madi eh saboda haka kawai madi za ka kalla an gani kaga fa'ila ainihin ita ce tsakiya kaga ka yi mata kasara eh to a mudari'i sai ka ce yaf'alu To, an jiyo wasu ayyuka daga larabawa wanda ya saba ma wannan ƙa'idar. Kala biyu ne, an gane? Akwai fa'ila ɗin da an ji ga mudari'insa ya fa'ilu kuma an ji ya fa'alu alalƙiyas, an ji ya fa'ilu alashizuz. Haka an ka ji larabawa ne, shi fuska biyu gare. an gane in ka ga dama ka ce ya fa'alu alal kiyas wannan shine kiyas in ka ga dama ka ce ya fa'ilu to wannan alal shizuzi ma'ana ya saba ma kiyas wa shazu ma'anil kiyas yankubu walau fashasta imaluhu ka ya hasibu haka shehu abdullahi yake faɗa shi a shaz shine wanda ya saba ma kiyasi an gane kiyasi abinda ka'idodi suka hukunta abi to an ji waɗannan kuma su laraban haka an ka abin nan to kuma dole haka za ka bi su ba ka ce to ai tun da kun kawo ka'ida a dai koma gare ta a'a to anan shi ibnu malik ya kawo guda tara ba su da yawa duka in ka haddace su a shehu abdullahi cikin alhisnin rasin ya kara ya kawo wajen kusan goma sha shida to da ka haddace su shi kenan kana da fuska eh kana da fuska biyu in ka ga dama ka ce ya fa'ilu ala shuzuz in ka ga dama ka ce ya fa'alu ala kiyas to su ne baiti na bakwai zai yi bayani ya ce wa jihani fihi minisib ma'awagirta wa hir wa jihani akwai ma'abuta fuskoki guda biyu an gane da mun ce kala biyu ne to akwai masu fuska ɗaya fa'ila ne kuma dole a mudari'i ya fa'ilu zaka ci shi fuska ɗaya gare shi ne ta shizuz eh to su in ya gama bayanin wa'annan su zai yi magana a kansu a baiti na gaba wa afridil kasar fi ma man waris wa wali to sai fara da zawatul wajahaini an gane sai kawo maka guda tara ko shine fara maka da hasiba eh ya kawo su da siga ta amri saboda yanayin baiti wasu kuma da siga ta madi to haka dai yanayi ne na waƙe. To daga cikin waɗannan afa'alu akwai hasiba, kaga hasiba fa'ila ne. Sinun ita ce ainul kalima, saboda tana da kasara. To a mudari insa ka samu ka ce ya hasabu, a alal ƙiyas. Ya hasabu, sai ka sinun fata. sannan an ji laraba kuma suna ya hasibu bi kasirisi duka an ji sau da haka bilfatihi alal kiyas wal kasru ko wal kasri ala shizuz in ka yi fataha kaya abin da shine kiyasi wanda shine ka'ida amma an gane in kuma ka yi kasara to an saba makiyasi saboda a, wani dalili na sugun larabawa yana yiwuwa kila an samu haka ne saboda samun sauƙi akwai waɗanda kila a larabcinsu ya hasabu ya yi musu sauƙi akwai waɗanda a larabcinsu ya hasabu ya fi musu sauƙi shi yasa za mu ga ahlul hijaz su lugarsu ya hasibu ne kasara suke wasi ne duk inda hasibu ta zo to a mudari'i za su ce ya hasibu makka da madina shi yasa za mu ga ibn kasir al-makki za mu ga ya hasibu ya karanta ya hasibu annama lahu a khaladahu an gane saboda hijaziyun ne haka nafi almadani aga shi dan madina ne shi ma ya hasibu ya karanta ya hasibu annama lahu akhladahu an gane to su larabcin su haka haka suke haka suke karanta shi da sauran ƙurra'u su ma duk sun karanta da haka irin su alkisa'i da makamantansu to amma sauran ƙurra'u da suka zo su suka karanta da ya hasabu irin su asim irin su hamza irin su ibnu amir su ya hasabu suke karantawa da shi yasa kaga tun da shi hafs ɗalibi ne na asim yana daga cikin ɗaliban asim sai ga kira'a sai ya hasabu ne ya sabu ne shi kuma warshu saboda ɗalibi ne na nafe da shi da ƙalun da duka kira su za ka ga ya hasibu suke karantawa kuma sun ce ya hasibu ɗin afsau ya fi zama fasaha sama gami ya hasabu to shi yasa in sun zo ya hasibu a ƙur'ani za su ce to wannan shazun ne fasihun ya saba maka'ida amma fasihi ne ba irin shaz ba ne wanda ake yarwa ba aiki da shi ba irinsa ba ne an gane? to shi hasiba yana da wannan saboda haka kowanne ka faɗa ya fi amma in kana son kai abin da ya fi fasaha to ka ce ya hasibu eh, ma'anarsa ya yi zato hmm? eh, hasiba akan ce zonna hmm? yauwa ya hasibu ko ya hasabu sai a ce ya zunnu yana zaton kaza ko ya yi zaton wato kaza to sai fi'ili na biyu mun gama da minihisib ma'awagirta to sai fi'ili na biyu shine wagirta to shi ma yana da wannan fuska biyu akan ce wagira ko eh wagira sadaruhu ma'ana kirjinsa ya cika da fushi eh ya cika da fushi to a mudari akan ce yagiru yagiru sadaruhu kuma akan ce yaugaru yaugaru kaga ya fa'alu kenan eh yaugaru yaugaru sadaruhu kirjinsa ya cika da fushi idza tawaqqada gaizan lokacin da ya cika da fushi shi ma yana da wannan fuska an gane kowanne ka faɗa yayi ko ka ce ya giru ko ka ce yaugaru ba ka da matsala baka da baka da matsala sai wahira wahira da ya ce can wahirta to shi wahira bilha akan ce wahira sadaruhu shi ma amma hikidan wancan gaizan idan ƙirjin nasa ya cika da fushi to sai a ce wagira in kuma ƙirjin nasa ya cika da hikidu kullaci ga mutane to sai a ce wahira wahira sadaru bilha to akan ce yahiru akan ce kuma yauharu in ka ce yahiru fa'ala ya fa'ilu kenan ala shizuz in ka ce wa hira yauharu kaga fa'ila ya fa'alu alal qiyas eh kowane ka faɗa shi ma yayi yayi to sai na gaba shine in'im kaga na'ima kenan hmm? ma'ana ma'anarsa shine at-tana'um shine hasuna hasunal hal halinsa yayi kyau to akan ce ya na'imu ya na'imu na'amatan haka akan ce kuma mi ya na'amu in ka ce na'ima ya na'imu to fa'ala ya fa'ilu kenan na'ima ya na'amu fa'ila ya fa'alu wancan alal shuzuz wannan kuma alal qiyas wannan alal qiyas kaga babu wata wahala sai ba'ista ko eh ba'isa ne mai mai hamza kenan an gane eh shi kuma kishiyar biddu tan'umi kishiyar wancan ne ma'ana sa'a haluhu ko sa'at haluhu halinsa ya munana to akan ce ya ba'asu akan ce ya ba'isu ba'isa ya ba'isu fa'ila ya fa'ilu ba'isa ya ba'asu fa'ila ya fa'alu wancan ala shirur wannan kuma alal kiyas masdarinsa akan ce bu'usan fahuwa ba'isu lokacin da ya shiga cikin wani yanayi marar daɗi to amin to sai na shida ya isa ko to ya isa shi ma yana da luga guda biyu shine da shida akan ce ya isa minhu izan ƙafa'a raja'uhu lokacin da tsammaninsa da fatansa ya yanke cewa kai ni dai kaza dai na haƙura ba zan same shi ba to akan ce ya isa eh minhu wato ya yanke tsammani daga wannan abu to haka akan ce yayi isu yayi isu ya isa yayi isu haka akan ce kuma yayi asu yayi asu kaga wancan fa'ila ya fa'ilu wannan kuma fa'ala ya fa'alu to shi wannan malamai sun ce fataha shine afsahu ba irin hasiba bane hmm? ba irin hasiba bane eh kaga kishi ya hasiba ya hasabu ko ya hasibu mun ce ya hasibu afsahu amma shi ya isa to yayi asu afsahu sama da kace yayi isu an gane shi yasa dukkanin ƙurra'u sai suka karanta da fala tai asu lin rauhilla ba a jiyo ƙira'a wala tai isu ba to shi yasa malamai sai suka ce to shi fataha ga ainul kalima ɗinsa a muzari'i afsahu min kasriha kaga kishiyar wancan da muka gabatar na na hasiba ko to sai na bakwai eh ko sai na bakwai banne ya isa la tai asu min rauhillah innahu la yai asu kaga af'al din duk sun zo kala biyu ta yi a su kuma aka sake maimaita shi a gaba eh la yayi asu la yayi isu ba a ji wannan kira'a ba min rauhilla illa alqaumul kafiru to na bakwai shine waliha waliha akan ce ma'anarsa shi kuma a shine abin nan faqada aqalahu li faqadi mahabubin lokacin da mutum ya rasa abin da yake so sai ya haukace to shine a larabci sai a ce waliha kila dukiya ya tara sai ta ƙare sai kwakwalwa ta ta buga to sai a ce waliha Eh, ko ɗansa ko matarsa ya rasa sai kwakwalwa ta ta buga sai a ce waliha Eh, iza iza faƙa da aƙalahu eh to Allah ya sawwaka to akan ce waliha yalihu yaulahu akan ce yalihu akan ce yaulahu eh mazdarin sawalahan akan ce kuma walhan kana iya tahariki kana iya sukunun to sai na takwas ya bisa an gane ko na kusa ga na ƙarshe to ya bisa shi kuma akan ce ya bisa shajaru itaciya ko bishiya ta bushe ko tana bushe ta bushe to abu dari akan ce ya yi basu alal kiyas akan ce kuma ya yi bisu yubusan ya yi bisu shi kuma alal shizuz alal shizuz to sai na ƙarshe na tara wahila e wahila akan ce wahilar rajulu iza fazi'a lokacin da ya firgita hankalinsa ya tashi sai a ce ai wahila to a mudari akan ce yahilu akan ce yauhalu wahalan eh eh to wannan su ne guda tara da shi ibn malik ya kawo to in ka koma alhisnin rasin shi ya ƙara a wasu wanda ya kammala su sun zama kusan sha shida amma tun da farko ne shi yasa ake fara maka da adadi mafi kankanta sauran abin ya yi yawa to ba kowa kwakwalwarsa take masa samaha ya ɗauki abubuwa ko ya fahimce su yadda ya kamata ba eh to can yana cewa menene yake cewa a hasib hasibu wahir wagir wahil ya is ya ya is ko ba is ya bis na manta baitocin ya kawo su amma dai almahallin shahid daga ƙarshe bayan ya kawo wannan sai yake cewa waƙila za ta dakulun lugati fathul mubiyi an ba'dihim ati an ba'dihim fathul mubiyi ati waƙila za ta dakulun lugati an ba'dihim fathul mubiyi ati ya ce wasu malamai sun ce a'a a su waɗannan afa'al ɗin da aka kawo cewa suna da fuskoki guda biyu a mudari'insu ya ce ba haka ba ne tadakulun logaci ne domin a madin ma an ji fa'ala kamar shi hasiba to sai su waɗannan malamai suka ce an jiyo daga wasu larabawa su ne masa fataha su waɗannan afa'al ɗin da muka karanta Eh? an ji hasiba suna cewa hasaba wagira suna cewa wagara wahira suna cewa wahara na'ima suna cewa na'ama har zuwa ƙarshe eh, to inda, inda aka jiyo fataha to a mudari sai a samu kasara inda aka samu hasaba to a mudari sai a samu ya hasibu inda aka samu kasara eh hasiba to a mudari sai a samu fataha sai a ce ya hasabu to wannan shine tadakhulul lughat an gane lugogi ne suka shige su eh to akwai wani malami da ake kira da ibnu ya'isha an-nahawi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nahawu da aka yi magabata shi kusan abin da ya faɗa a kai kenan babban malami ne ya yi rubuce-rubuce yana da littattafai to ya shahara da ibnu ya'isha to shi ya ce tadakhulul lughat aka samu an gani saboda haka ba kasara ɗaya aka jiyo gare su ba to shine shi a sheku abdullahi yake ishara ya ce bayan ya kawo su ya ce wakila za ko sun ce kai wannan wannan afa'al ko wannan abin da ya auku tadakhulul lughat ne lugogi ne suka shige shi saboda haka wanda yake da kasara ga aininsa to a mudari da ma kiyasi fataha zai wanda yake da fataha a madinsa to a kiyasi a mudari kasara zai saboda haka sai ya zamo kenan duk inda ka ga ya hasibu to sai ka ce madinsa hasaba ne inda ka ji kuma ya hasabu to madinsa hasiba ne na fatar an gani to wannan shine abin da wannan babi ya kunsa to insha Allah ta'ala sauran af'al din za a bar su in an ka haddace wannan idan aka shiga alhisnul rasin to sai ya ƙara maka daidai lokacin ka fara ƙwari a sarfu ka fara fahimta inda aka sa gaba eh eh to wa afridil kasra fi ma man waris wa wali warim wari'ta wa mikta ma'a wa fikta hula to nan zai ci gaba da kawo su kuma waɗanda suke da fuska ɗaya ne ta shizuzi eh su shaz kawai suke da shi kuma haka za ka faɗe su ba za ka ba za ka saba ba kasara ga ainun a madi kuma kasara ga ainun a mudari kaga su ba za su waje aini ba ne to su ma ya kakkawo su ina ganin guda takwas to sai mu bar su saboda so muke a haddace a haddace waɗancan in ka haddace su ko da wani darasi zai zo sai ya zama waɗanga su ma haddace don da ka haddace su ka huta tun da takaitattu ne eh kawai an samu a ne waccan ka'ida tana nan fa kakka ya jifa da ita cewa in ka ga fa'ala to ya fa'ilu ne in ka ga fa'ila ya fa'alu ne in ka ga fa'ula ya fa'ulu ne wannan ka'ida tana nan za a dawo gare ta na an dan tafi wani yawo ne saboda abin da yasa aka shigo ma da wannan don karka je kuma kana karanta larabci ka dinga ganin akasin ita waccan ka'ida shi yasa to sai aka yi maka istidraki cewa fito ka'idan nan fa akwai wasu tsirarun eh fi'illai a gani duka duka dai ba su kai ashirin ba duka to kaga ba su da wani yawan da zaka za su rikita ka to da ka haddace su shikenan in ka zo ko karanta larabci ko rubutawa shikenan kaga in baka san su ba dogara ga waccan ka'ida sai ka saba saɓawan kuma kuskure ne shi sarfu dama ƙawa'id ne in ka tsaya ka kiyaye su ka haddace su to shi kenan sai abubuwa su zo maka da sauri ka gani ba ka sani ba tun da kai ƙaramin sani gare ka to shi yasa ake kawo wannan to a dai ƙoƙari almuhimmi a haddace wannan afa'al ɗin kaga baiti ɗaya ne da ka haddace shi shikenan in an dawo sai ka haddace baituka guda biyu shikenan duk abin da ake ya fita daga waccan ƙa'ida ta asali ka kiyaye shi saboda haka in ka zo ba za a ginka kana wani abin nan ba to yaya za ka karanta so da galibi ɗalibai in suna karanta larabci sai ka ga su dai ƙarshen kalma ita ta dame su amma kuma tun farkon harafi ma na farko sai ka ga an yi kuskure a harafi tun da shi sarfu gaba ɗai ayyukansa shi dukanin kalima yake kula da shi da farkonta da tsakiyarta da ƙarshe an gani illa dai ya fi kula da farko da tsakiya shi sarfu ba kasafai yake kula da ƙarshen kalima ba wannan an bar ma gidan nahau shi kuma nahau ƙarshe ne kawai can ake kula da shi hatta ya za a yi ma hurufin mubara'a ya za a yi dabbin su wannan duk babu ya yi a nasarku ne malamai ke ɗauko shi suna sawa a nahau to ka gani to don ka san ba wai ƙarshen kalma ɗaya ake har tsakiyarta masana suna kallon ka in ka ɓata sun sani farkon kalma ma in ka ɓata sun sani eh gagadi to shi yasa masu rubutu in za su yi wasali sai a ƙarshen kalma sun yi wasali daidai amma harafin tsakiya an samu kuskure ba sai da za su yi masa shakali ba saboda babu saro kila harafin fataha ya kamata a mai sai suka yi mai kasara ko kuma damma ya kamata a mai sai suka yi mai fataha ba su sani ba saboda babu sarfu shi kuma sarfu shi zai koyar da kai wannan kaza ga kaza za ka yi to nan za mu kwana insha Allah da akwai yanzu yanayi ne na damana adari yana ɗanyi mana barazana sosai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته